ya yi kyau
قيل لا يعتز بالتنزيل ومن واحد من في تنزيله بكل علم سيأتى بالسبقة وآل والآل ما قد سبقة وسم بتلميذه طوالا لا تمهل ما جوابا ينتزع كله وجزاء وآل حدود في سيئة وقيل kila ko aka ce wai la ya tasu shi sanya yi bai keɓar da rabin nasari bitan fili da shi da rasar wai ba sai a rasar ake yin sanya yi ko a waka ana yin sa wa minhu akwai daga cikinsa kuma ما يدعون shi nauyin nauyin sanya yi ne akwai abin da kinsa بالتشهيد akwai wani da ke tashiri me tashiri في كل شطر سجع تعالي.
اتفقا a kowane shaɗarin ban mai yace akwai sanya yi guda biyu na wannan ya saka shi nan وخالفت alafat ahiru ma kan sabaka na karshen ya saba wa na farkon tadbirun mutasimin billahi muntaqimin lillahi muntaqimin billahi muntaqim wannan mimi wannan baba kaga rabin baitin awansa daban wannan awansa daban shi ne tafsiri kenan to ya halatta shi ma ana yin sa kai وسم بالتسميء akwai wani baki akwai kuma nauyi a nasa ana cewa ne tafsiri إن تولت ثلاثة idan aka samu ka- wato awa uku sun jiru وبالوفاة وافت ta zo kuma muwafaqar da da rawi sai zama ya saba wannan guda uku su zo duk iri ɗaya amma na uku ya saba to shi ne ake cewa ne tafsiri
ويسجع kamar fataku fi ufuqin wa sharku fi fi nafaqin wa kuburu fi falakin wa dinu fi harami kaga ka ka ka habu da uku amma kai sai zo mai miya ce to shi da tasmidi gida وإن يسجع كله to idan kuma duk aka zo da shi sai sai yi baki daya وجزاء kuma aka jaz'anta shi مخالفة جزء amma a ciki sai aka zo da wani zai wanda ya saba da sauran بجزء ya
تجزئة ke shajja kenan wato duk ka zo da su sun yi awa daya amma sai zama wani jizi'in ya saba wa ya saba musu shi ake ake shajja kenan shine kamar da yake cewa gashi nan wa azmarin musmirin bi muzhirin nalirin min mukmirin musirin min manzarin hasani ai kaga awan asmarin da musmarin da muzhirin amma sai kace nalirin kuma nalirin ai awan ta saba waɗannan to shine shine wannan shine sai shine sai jar kenan ذهب بعضهم Ba'adun malamai ya tafi.
إلى أن ya السجع saje yi لا wai يعتز ba بالنصر sai an sarwa بل قد يكون ba dai ka zama بالنصر a waka ma kan yi aka zo da shi ولا بتمام ولا بتمام تجلى به رشدي وآثر به يدي وقال به سبدي وقال به زندي تجلى به ita shirya ta رشدي ya bayyana biyi da shi وآثر به يدي hannuna ta yi dukiya وفار به سبدي kankanin ruwana ya zama ya yawa وأورى به da زندي suna ya haske a gani sai kai ka kare biyi da ya da ya saje yi gina ومنه على هذا القول نوع akwai daga wannan irin wannan fadin akwai wani nau'i يسمى ake jaya بالتهديد tashiri وهو أن يجعل ko ba san كل tashiri ba a sanya kowanne في شطري البيت daga rabin baitin ya سجعتين zama yana da awo biyu متفقتين لا.
في الروي a ruwayin iri daya وروي اللتين ɗaya ruwayin ɗaya guda biyu kuma بالصدر wanda ke na farkon مخالف ya saba wa da wanda yake na ƙarshen لروي اللتين ga waɗannan da suke kan jizin wanda بالعجز suke ƙarshen na farko ya saba da na ƙarshen amma ko ne awo biyu ne ولا بتمام ga faɗin mana bi tamamin تدبير متزن billahi muntakimin billahi muntakimin billahi mustakim تدبير متسم kaga tsara wannan na mutazimin billahi sunan wani mutum ne mutazimin billahi مرتجم to me yin kuma ne lillahi dan Allah مرتجم mai kwaɗayi mai mai sau mai kwaɗayin abu ne dan Allah مرتجم mai sauraro ne dan Allah kan sai aka yi tadbir mutasimin billahi muntakimin kaji ba kaji ne za ka ce billahi muntajibun billahi muntajibun kaji kuma nan ba ka ga wannan awon da ba wannan awon nan لقول المسلمون الولي game da musulmin walidi موفق على مهجم في وزير هجم كأنه أجل يسعى إلى أمل haka ne موفق nake mai shiga bakancin sa ne ba على har sai مهجم ina tare fa ina farin ciki في يوم a cikin wani zai hajji ma wasu kura كأنه أجل kai ka ce ajali ne tsayira amali yanda yanda ajali ke tafiya yake neman guri ka san ajali duk inda guri ke ajali ba ba tsallake shi ko haka shi ma yake in ya je wajen yaki ba tsallakewa sai ya yi kisa to kaga sai aka ce mubin alama hajji fi yawmin fi yawmin zira hajji ka annahu ka hajji ka ji ji ko dan ka anna- ka annahu ajalun ya sa ila ila amali wannan kuma sai aka zo da lami haka ومنه نوع يسمى akwai wanda بالتسبيح da ke ake jani tasmidi shi kuma ذكرته من shi ma kali ne زيادته akan tasmidi babu shi a tasmidi وهو مثل shi التشبيه kamar tasmidi yake إلا أن السكة الأولى sai dai saja in farko من المزراء daga الثاني mizra'i na biyu موافقة Ta dace da اللتين da waɗannan في المزراء ke الأول mizra'i na farko guda guda uku da aka yi na biyun ya dace da na na biyun farko sai dai na ƙarshen ko ba iri gashi nan في الروي a rawin iri ɗaya ne قول السفي kamar faɗin kamar faɗin na nisbi ulhuli ولا أقبل بك والحب بين بك والقرب في برك wajen fi harami kaga na uku kaga wannan da kace falhaqu fi وبكين hukin alqali والشرك fi nafaqin alqali والكفر fi faraqin kaji kali والدين da kace fi harami kaga shi kuma ai kaga wannan nabiyin da cikin wannan misali ya dace da wannan da farko amma na karshen bai da zai bane to shi dai wani kaga gaskiya ne tana sarar sama والشرك في نفق shi ka kuma tana cikin rami والقرب في برك kaga shi ma yana jin tsoro والدين في هرم addini a cikin tsayuwa kyakkyaiwa
ومنه قول آخر akwai faɗin wani ma هم القوم إن قالوا asabu wa indu ajabu wa yana adau adabu wa ajlalu هم القوم yake su mutane ne ba إن قالوا in sun faɗa su dace wa indu an kira su ajabu wa yana adau adabu in sun bada kyauta za su faranta wa ajlalu ai ka ga wannan ai in kalu asabu wa indu ajabu wa yana adau adabu sai kuma kace wa ajlalu wa ajlalu dan ai ya saba da wancan to shine wannan tafsiri ke saka وقول شيخ da fadin الإسلام shehu shehu islam أبي Ali الفلاح Fadl bin Hajar هذا الأمانة واستنى الإيانة واستنى الديانة جانب سامرة الأدبي هذا يا الأمانة هائنشي أمانة واستنى يا سنة الخيانة هائنشي واستثنى يا الديانة تورا يا توجي addini.
جان سمرة ya ɗaji ya yi tashin halaka to wannan amanata ya hayanata diyanata ka ga da safuri sai kuma kace zanin saman taladabi kaga shi kuma ya saba da wannan guda gashi duk kun iri ɗaya ne amma na hudu ne ya saba وقال ابن مالك في طريقة أخرى to ibn malik ya hado da wata farka da fuska daban وقسمه shi ya ce wai ya raba shi إلى تسمين akwai tazmidi وتقسيم akwai takali'i akwai tafiri shi ya kai shi gida kala uku ne Na.
wane ne na farko na farko
فالأول da timidin nan ما كان كل الأجزاء abinda dukkan jiz'ansa suka zama فيه a cikinsa على سجء a an sanya yi daya يخالف الروية amma ƙarshen ya saba ne ثم تارة sannan wani yayi تتفق za za su الأجزاء mutu sun aro ɗaya wani bai wani ba في a cikin التفصيل awa tafsir a cikin rabar bansa فيحدث wanda ya zama ya auna wanda ya zama sun yi daidai باسم sai a ce الموازنة sai a ce muwazana sun domin kowane ya auri kowane قوله mafadinsa a fada faja da wasa da fasa wa ƙada faza da wa'a da fa'afnal ya أفاد fa'idantar وجاد ya yi kyauta وساد ya yi shugabanci وزاد ya ƙara وقال ya ja وزاد ya kore وآل ya dawo فافل.
ya libita ba ka duk waɗannan sai aka zo da su awo ɗaya ne amma fa abin nan ya saba shi ne kawai shi ne rauni rauni ne kawai saba da awa هذا السبب wannan nau'i ذكره الصوفي su biyu rule ne ya faɗe shi وتارة wani yayi kuma لا ba za su zama awon iri ɗaya ba, sai awon ya saba أو wa'az mari ga jinan wa'az mari musmirin بمهر wani da ya yi makubarin musmirin amma zarar hatali a gani أكبر Wa- da wani a sanin wanda yake bishiyar gawo مثمر mai ya itace بمظهر da mai da mai- mai fure نلر بكوري.
بمقبل daga mai haske مثمر mai haske mai haskakawa أما الزرير da magana hasali الزرير.
kaga shi kuma kaga ai ya- ya saba da waɗannan guda uku. na karshe ya saba da waɗannan musmirin mukumirin nalirin والثاني na biyu ما كان بأر الأجزاء فيه مخالفا للروي akwai da ba a nan zama ya saba da rawiyin ثم منه akwai daga cikin sa ما تجه على المقاتئ a bisa sajadin yana kan makaɗi ne bai farkon baiti ne ومنهم ما ليس akwai wanda ba كذلك farkon yake ba كقولهم kamar da za هم القوم البيت ko in kalu a samu wayan dubu a dawo wayan a dawo a dawo a ajiyar nudin nan والثالث na na uku ba قول الهمزاي kamar da samu حامل حقيقة mahmud محمود al-hadi الحقيقة ismail na faran wala larani hajibu حامل mai kiyaye حقيقة hakika محمود abin الحقيقة abin yaban zabi'a مادي abin طريقة yawa hanya نفائز mai amfanarwa wala mai rani cutarwa a wurin
ومن hamil hakikati mahmudul hakikati mahdi dalika sai ce nafa'un wala rana
ومن قوم آخر akwai nau'i daban kuma بسبب kuma التجريع sun jaz'antawa ذكره أيضا shi ma an bada ailan kuma cikin من zance زيادته dalili na kan tafi وهو أن يأتي ببيت shi ne ya zo da baiti ويجزئه ya jaz'anta ya fiye جميعه masa juzi juzi ويسجئها ya جميعها sajanta ta baki daya على a وزنين bisa awa biyu مختلفين kowanne kowanne jirgin wannan bai kar halar kar har awon wannan eh, kalmar daban na wannan daban amma haka za a yi bitin baki ɗaya su جزءا بجزء jirgi da jirgi وأهلهما ɗayan su على روي ɗaya ya- ya- ya dace da ƙarshen يخالف روي wanda البيت yana yana kan ruwin da ya saba da baitin ɗaya kuma yana kan da baitin والثاني na sami kuma على ga shi nan bai da kan روي ruwin baitin ɗaya ya saba sai kuma yana kai haka zai ga waki ɗaya guda uku a guda biyu sai wa ibaratul misbahi amma ibadan ta fasu da ya kawo akan wannan an yatiya shi cewa ya min zo baqadi ajza'il da bayan bayti kan juz an baiti ala sai da an sayyidatayn awo biyu mutadahilatayn masu haɗuwa juna awwaluhuma Ɗayansu muhalibun ya saba da rabi wasani na biyu kuma wafiqun ya dace da ƙarshen baitin qawli sifi kamar da yake bi barikin hazimi bi barikin amami au shayikin arimi fi shayikin alami saka ai kawo guda biyu aka tabbata da shi barikin ka ka ga mai kaji ne wannan hazmin bai bibi ne fi ma'arikin bi marikin amamin amamin shi ko kaga ɗaya mai kami ɗaya mai bibi au shayikin kaga mai kami aramin bai mimi fi shayikin bai kami alamin bai mimi ka kaga dai haka tun da farko aka aka aka jera ta gashi nan yace da ka saka ni mai wakiya hazmin mai yankewa fi ma'arikin a cikin mai fita amamin abun sara kwallo kai aw shayikin ko mai haske aramin mai yankewa fi a shayikin cikin dogon dutse a nan na du a cikin mai ɗaukaka na dutse a kaga wannan kashi wannan mimi wa ahari da faɗin wani kuma da yake shi kuma diyatul lazatu wa hadiyatun hadaratuha dariyatun nafa'atuha kaga diyatun aka ce hindiyatun kaji takuri la za tu ha kaji hayi shi kuma adiyatun hadiyatun hadaratuha dariyatun nafa'atuha kaga kaga awu bibi ne kaga aka kaga gani ita ita bahin duban da irin bahindiya ce adiyatun amma ba da irin maji ba haddi ne darati da ƙarshen da kuma ya zuwa dari zuwa dari abin dariya wani mutum ne ake kama kama tare da sai sai da tsara kai shi to kaga aka ce ha ha ha su kuwa wannan ko tutu Allah saka kare lafiya ragal bade tare da kuma wata shakikiyar mazadi ne ta ba da ta rasu ta ba a kada ta yanzu a kan Allah ya musu ba ta da ta ba ne goma kuma lafiya da Fatiha ɗaya, Ibola, Sha ɗaya, Talatal Fati goma.
nan da fata Alhamdulillah.